أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قلب صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markazin ahadu suna jama'a wanda ke ungwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha takwas sha tara ga wata na ramadan hijira shekarar dubu da da arba'in uku wanda ya dace da 20 ga watan 4,2022 muna cikin sautin shura jiya mun tsaya aya ta goma sha tara insha Allah za mu tashi aya ta goma ta 20 daidai insha Allah kayan nan akwai tambaya mai maganar cewa dangane da bayani da na yi na shekarar ce ne na bayanin wanda ya zo ya zauna wurin da ake ambatan Allah cewa ko da ba karatu ya kashi ba zai samu alheri ko rama ta wannan wurin na'am to shi ma wanda ya je wajen kanna shi ma haka ne Eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكون في حديث غيره إنكم إذا مثلهم to Allah ya magana idan kuka ji ana an saukar da a cikin wannan littafin alƙur'ani Allah ya mu idan kuka ji ana kafirce mu ayoyin Allah ana izgiri da ayoyin Allah to wannan wurin kan ku zamana can yace ku da kamanci kan ka zamana zakatuna to eh an shiga wata magana sabuwa daban wanda ba ta sukan addinin Allah ba ta innakum idan muslimun yan har ka zama a irin wannan wurin kai ma da kai da masu izgirin duk daya kuma duk wannan al'ada sunna Allah ce idan Allah ya sabkar da azaba a wani wuri tana sawar da mutane sai ake cewa ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hanyar ga mummuna don kada abin idan ya sauko musiba in ta zo ba ruwanta da malam da ba malam ba wali da ba wali ba za a kai wuri wata annoba ta zuwa kasar na rubuta da malam da wani ba malam ba na kai na takaice idan ka je wurin da yake na tsankwalo gushin Allah idan Allah ya sauko da gushin shi a wannan wurin kai maka tsira sai Allah ce in ma har ka zauna bayan ka san abin da ake laifi ne kai da masu wannan aikin duk daya inda ka idan na ku idan musulmi ce duk kai da masu aikin duk daya kun sani ake na mutum ya kaurace ma zama wajen mutane banza wajen aikin banza ka kaurace ma Allah ya masu imani wata zai amma na lagawo mu wannan duka abin da shi lagawo masu imani suna kaura kai ba su halarta Allah ya yi sai aya ta 20 ta sura shura da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة duk wanda aiki da yake a duniya iyayi ne don amfanin lahira don cin moriyar a lahira an ka alhar asalin alhar alhar shibka da mutum ke zawa shibka ya bindi da fatar wannan abin da ya shibka ya tsoro ya ci amfani shi shi aka tsara aka aka yi tsara kin shibka da aiki kenan wanda aikin da yake a duniya yayi ne dan neman lahira nazil lahu fi harbi wannan alƙawarin Allah ne ce za mu ƙara mai kan abin da yake neman lahira dan Allah subhanahu wata'ala daga cikin rahama shigabayi yana limka hasana bi ajr amsaliya da sabi'a sabi'a tad'if Allah yana limka duk abin da kai na kware guda Allah zai limka ma shi daga goma zuwa 700 abin da Allah su shi tashin farko ma kana da goma wannan shi tashin farko Allah bai baka sadaka inda yake da kware to kuma ya ce da ikhlasinka da matsayin da aka yi abin dai da mace akwai magana ikhlasi yana canza mizani haka man da magana halin da kake ciki mun ka magana hali da Rasul sallallahu iya cewa eh yayi sadaka judul mukil afkar sadaka judul mukil yayi sadaka ana nan hije wajen lada judul mukil kokarin mai kada to wannan misali yanzu ka bada jika na bada jika guda wannan alƙawarin tabbas zai baka shiga goma misali kamar shiga goma ne to amma tun aka ce juhudul muqin kokarin mai kaɗan iya ba da abarta iya ba da ƙarin lada misali ni shiga goma mallaka a duniya gaba daya kai kama da miliyan goma aka nemi agaji na kaji kaka kaji kaka kaga duka jika kawo ni jika na kawo sanana dibo shi mai bada wani wani kokari ne kaga dai mai jika goma mai bada daya ba dai wata miliyan goma mai bada daya amma Allah ko wani samu dukin goma ko ya same shi amma wajen limkawa ya kamar manta wajen hali da wajen ikhlasin wanda ya bada zai wani ma biyu ya bada amma ya yi shigarka lada ya ikhlasin da dan Allah shi da kenan amma alƙawarin Allah ne aƙalla goma duki goma wannan wanda ya aiki da lahira ake magana ya ce wa man kana yudul hasar a duniya wanda kuma wanda ya hasa duniya yi dan amfanin duniya kurin shi duniya kurin ya samu to wannan Allah ce yutihi minha yutihi minha za mu ba shi amanan duniya wa malar da akirata min nasibi alahira ba shi da kodu alahira to amma ana kaka ɗauka wani duniya da abin da ke can isra'ila bayani a ta na duniya babu ka ba wayan da isa zama ba babu dole Allah ce man kana yuzu da ajiyar ajiyarna da ofiya ma da sha'u liman dole ne su majana na wajen nama isala mazamin wata kuma da wura mana ajiyar da aka ta wasu ala sa'iha فأولاك فأولاك فأولاك فأولاك قد سعيه مشكورا kenan Allah wani ya can man kana ridul ajila wanda ya da muka goce dan duniya Allah ce ajanna na fiya ma na sha'u kuma da ban nuri wanda ya dan duniya yi Allah ta zai gaggauta mai sakamakon shi a duniyar ya ce amma liman na sha'u liman nuri ma na sha'u ma na sha'u ma na sha'u abinda Allah ya so iya kayi na samun abu da yawa Allah ba kaɗan kuma shi yawan gudun wajen tsaraka neman yawan da muka so kenan ita duniya babu kan iya yawa ba kaɗan iya ba ka da yawa iya duka ma Allah na gaba ɗaya kai biyo ba ba ba da dole yana baka ba duka iya gaba ɗaya kansa gaba ɗaya amma wa man arada akhirata wa sa'a laha sa'ayaha kuma hum mu'min wanda ya aiki dan lahira ya aiki kuma nan irin lahira kai dan lahira kuma wasu alaha sa'ayaha kaji ya kai dan lahira amma kuma ake ba irin ake lahira bane ba wani bai kai lahira ba ake ba irin ake Allah bane ba sai kai kai dan lahira kuma kai aiki irin na lahira sai sha magana niyya kadai ba ta gyara aiki ya gama aikin na kwarai ne kuma niyya ta kwarai domin duk dan bid'a ayya niyya ta kwarai ko sai samu lada bai samu lada bi mu daidai bi mu faka ba kenan niyya ba ta gyara aiki mugun aiki eh bata ke ko mugun aiki ne ba bata gare shi ani da nace kana kaza ga musaba ne shira nace ne mu'amala kaza sai ka ji gidan karo ko ka zana zan samu mu'amala mai kyau kana fata yawa ba haka bane ba a takaice ya sun hadu niyya ta kware kuma aiki na kware to wannan shine ne samu sakamakon ake shi kenan anan a takaice ana jan hankalin mutane duk mai aiki kai aiki don lahira nan kake da biyu Allah ya baka a nan ya baka a can an kai lahira amma duniya ba ba wani shi na kwasimi ne cikin tafsir da shi ke kawo a ta magana karatu ta balle masu karatun shahada ya ce duk wani za shi neman shahada kurin dan wata fusta ke neman ta duniya kurin dan intarar shi nake nema ba da wani abu ko dan matsaci a kewa ne misali shi doktor ne ko kaza ne wani kuma ga lahira ne yake amma sai dan wannan manuwa shi ba kishi duniya ce gudu amma yakan yi karatun neman shahada ce ke yi an san yadda zamani ya zo yadda duk ilimin ka duk kwarewa ka idan babu shahada ba za ka ma addinin Allah aiki ba a wani wuri ma za ka ma wa'azin mu ana ka ce yin shahada kaza kenan wannan shahada za ta maka amfani ka yi da manufar samunta don ka taimaki addinin Allah Allah ya baka dada shi ma da muke cewa ba magana ba wai shahada ko karatu mai imani aka ce duk rawar su alheri ne mai imani za ka iya cin tuwo cuto ya zama lalata ka samu komi an ce duk wanda shi ci abinci ka ci abinci matsayin ka na mai imani don ka samu ƙarfi ya ba da Allah ya baka lada na kuma ka ci tuwo don cin da cikin dab ka samu ƙarfi energy ba ka samu lada amma ka ci tuwo ka sha ruwa ka ce da ka sha da niyyar cin da kai kasa ka samu ƙarfin ibadar Allah ka bauta ma Allah ne Allah ke so Allah ya baka lada tuwo daga ci ko da ka sha ruwa ka sha amma ka ga aiki na dan duniya amma ne baka lalaira dan kai da ka bauta ma Allah shi na ta bambanci imani shi mai imani iya ci ne dai bauta ma Allah mar imani iya ci kun kun dai rayu kurin shi take kun dai rayu kurin ya ci tuwa sha ruwa dai dai rayu kurin bai wata mun wanda ba amma mai imani iya san rayuwa dai bauta ma Allah Allah ya baka lada sai nan da ke na shi ne man kana yuridu hasal akhira nazil lahu fi harsi wanda yayi aiki dan neman lahira za mu ƙara mai akan wannan sakamakon na lahira a ƙara mai duka mai wa man kana yuridu hasal duniya wanda yayi dan duniya yi nutihi minha za mu bashi bakin duniyar kuma malahu fil akhirati min nasib al lahira bashi da komai na rabo lahira أم لهم شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah nan Allah yana zargin wa'inda suke bin wasu masu kirkire cikin lamarin shari'a addinin Allah Allah ce am lahum shuraka ko suna da jabal suna da wasu abun tarayya da suka ba su matsayi na Allah shara'u lahum min ad-din suka kirkira musu wani abu ko suka shar'anta musu wani abu min ad-din kun ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai bada izini ba suka yanka suka hodi kuma suka bi wannan ya cikin hadarin duk abin da kirkira cikin addini sunan addini kuma Allah bai ci ayi ba ma lam ya'zan bihi Allah Allah bai ci ayi ba annabin ji akwai bai ci ayi ba sai wani shi ayi wannan shine malama ke cewa wannan ayat tana raddi tana bugun duk wani wanda zai yi wani abu na addini a ci ayi na ka samu ya kasa kawo maka Allah ko manzon Allah iya cikin hadari in da ba Allah bai ce ba da tuwa wada shi kenan an kwasu kwasu daban kenan shar'u lak bin dini kenan sun shar'a ta kuma kuma ka kabi kuma sun shar'a ta kuma kuma addini kuma ka bi su tunda dai ba Allah bai ce ba annabi ce ba shi ko addinin Allah yana karɓar shi ta wannan hanya ce Allah ya ce annabi ya kuma annabi ce kaza amma an ba nan ba duk abin da kai zarar sai maka ai so da yawa abin da suke bugun mai abin suna ko ba ta addini ba da suka ce kaza bid'a ce baki wasu ana annabi ce bid'a ce ana Allah Allah hana Allah ya hana kaga wannan ba magana bace ba kan hankali cewa Allah bi abin da ke Allah ya hana me Allah hana manzon da Allah ya aiko ya wadi kullu bid'atin dalala eh a lokacin bismillah sun tabbata ulama rashidin ya ce sunnata sunna galibofina tuna muka shi akan kirkire cikin addikar ku kenan duk abin da mutum zai kana addiyar kai tambaya ina samu babu annabi ana bid'a shar'a wannan ba shar'an ta maka da annabi ce ba Allah bai ce ba kenan ba ya ka suna abin ba an me ya kawo kai wannan ya mu waya ba na karatu akan mas'alar wannan rakawi da ake yi na bayan tarawih da suke raka wata ran shidda wata ran hudu wata ran goma wata ran ishirin ma sai ce wannan abun bai zo ba a sunna babu shi kirkire ne shi wani ruwaya ko a ce ma ga mai rauni babu ya da ƙasa ƙayyafur ko da ifa hadisin raka'a a ce rana kaza raka'a hudu rana kaza raka'a shidda wata ran takwas wata da an kai ma raka'a shidda za a baka lada annabi musa da haruna amma ka saka ce a ce za baka lada annabi musa da haruna ko daga raka'a shidda amma ka saka ce ina kanin ka da akwai akwai akwai akwai zaka da na na makaranta duk makarantun zai iya ji a waje kuma ka musu kafa a ka musu kafa kuma za a baka ladan annabi Hausa da Haruna an kai raka shiga to ƴan uwa wannan akwai da tayi suke rubuta a kasuwa ke abin da ake cewa babu inda ma ake ta hadisan ƙarya ne malamin magabata ko zama ta babu ta kurin tsakar rana wani kirga shi ce ladan musamman kuma take yawa saman kasuwa hadisi mara tushe mara asali sai na ce ba na magana zai kira ne kawai da malam ko wannan abin da kuke kuna sukan malamai ba wannan kuna cewa to annabi ya ce ka ayi annabi ya ce ka ayi tunan annabi ce ba ayi ba annabi ya ce kai yayi ma ba ka matsala ba ka bace ba ba annabi ce ba ba annabi ya ce ayi shi ne mutsala annabi ya ce dai ibada ce shi aka ce al'ibada tauƙifiya ce da mun sha ibada amma mai tauƙifi abinda ana jira sai an ce ayi ayi in dai ibada ce Allah da ya halicce ku ya gaya mana wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun ba halicci ba aljanni da mutum sai su bauta mu kuma wannan bautar da Allah ya da ita bibar ba kuma kara da kowa je ba zama Allah da yake so ita wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa shribu tagut Allah da da ya mutan bauta manzanni ya yi kuma na su karantar da mu yadda ake bauta mishi ba ɗan wa cewa maganar dama a cikin addini mutum ce kira akwai sukan aikin manzanni to me aikin manzanni Allah idan mutum zai buga gaba ya ce ai kaza ai kaza dan ibadar Allah ce me ya aikin manzannin Allah shine aikin su kashi da shine da wani hadarin bid'a shine Allah ke shi da bid'a adam yake hushi da bid'a fa abu ne mumuna shiga a ce shiga shigula manzanni ce aikin manzanni ne su suke cewa Allah ai kaza a bar kaza shine aikin su sai wani zo ce ai shi ma ana kaza shine hadarin ke da abin da Allah bai ce ba to wannan tabbata shi kirkira ce shar'ul ulumul din sun kirkira abin da addini shi shar'anta muku kuma ka bi shi Allah shi da dan bid'a ke san wala a duniya wahala haka a lahira dan wani ƙari ne karama kan cikin addinin Allah sha wahala babu lada na haka kenan mutum ya san lahiya ko makala ta kikkiawan hali kurin ya wadatu duk abin da ka yi na ibada in waya gaya maka a ina samu kowaye ba wani wani a ina ka samu aka ta aikata sai da ji hujja ba kuma an ce ba kenan yin wani shi ne addinin Allah in ba shi ba mai shari'ar ta damar addini kuma ka bi tunan cewa ana magana wancan zamanin farko akwai kore shawa asali a maka ba gunki da ku amur binu lahayi shi amur binu lahayi shi ne shugabannin kuza'a shi ya fara ganin iya zuwa kasuwanci shan mutanen sham sun jima da bata gumaka abin ya birge shi daga ya kamata shi ma ya kawo maka ya kawo musu gumiki wanda shi ma za su kai asali maka babu gumiki amadu bin luhai shi ya fara zawa da gumiki a garin maka sham zan ce na gan shi a wuta iyajen wani gumki na shi shi ya shara'anta asalin kawo gumki da ya kawo babban mutum da shugaban al'umma ne an wani shi ma ya kawo na gidansu wani haka aka ci kawo da gumaka asalin shi shara'anta abu shi ya kawo shi aka fara na kenan maganar addinin Allah ana ɗaukar daga tushe na Allah yana zargin masu wasu da shari'a ta kuma kabi shi amalahum shurakaw shurakaw shar'ul min ad-din ko suna rasa abun tarayya Allah daban wanda shar'ul min ad-din suka shari'a ta wani abu daga cikin addini malam ya adam bi illa abinda Allah bai bar uzuri ba ayi wannan abu ne kwarai ya muni Allah ce walaula kalimatul fasal da qudai bainahum an ba dan ba kalma ta rarraba gaskiya da ƙarya Allah ya riga ya hukumta hisabi ya gobe kiyama da tana riga ya ƙare wa inna zalimin lahum azabun alim tabbas azalimai suna da tabbacin azaba mai tsanani a wajen Allah gobe kiyama
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير نعم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا هو واقع بهم na Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin halin mutane a hilin kiyama halin masu imani Allah sama alayansu da halin marasa imani Allah marasa alayansu Allah ce tara zalimin mushfiqin mimma kasabu zaka ga halin azzalimai suna cikin halin tsoro da kaskantar da kai cikin halin tashin hankali a wurin kiyama mushfiqin mimma kasabu saboda mugun aikin suka aikata a duniya ita alhali wa waqi'un bihim abin suka aikata sakamakon aikin su zai tabbata kansu sai suka ta suka cikin tashin hankali da cikin bala'i a wurin kiyama amma wa to wallazina amanu wa amilu salih wa'inda suka yi imani haka ba shi kadai ba kai ce lazina amanu wa amilu salih sun yi imani kuma sun yi aiki na gari ya za a yi kasan aiki na gari in ba ta hanyar da Allah ya ko ba ya za ka sa abin da Allah ke so ka Allah bai maka wahayi ba baiwa in wa mutum iya kaiwa ga aiki na kwarai dole sai ta hanyar wahayi wanda Allah ya ku da mai yake nagari abin da Allah ke so da shi ya za ka sani da ka da maulan ka baiwa ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari fi rawdatul janna suna cikin dausayi dausayika na aljanna eh lahum ma sha'un inda rabbihim wa ina bayna Allah suna da duk abin da suke so Allah ya musu tanadi ubangijinsu suna cikin dausayika ni'ima ta aljanna kuma suna da duk abin da suke so a wajen ubangiji ce dalika huwa al-fadlul kabir wannan matsayi a wani a wayar gari kiyama ka samu kanka cikin yan aljanna cikin wani dausayika na aljanna shine fadala mai girma Allah ba mai ta kaga wannan shi sakamakon masu imani da marasa imani halin su a wani kiyama mai Allah ce gaba ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور نعم ذلك wannan bayani da ya gabata na matsayin masu imani a wunin kiyama cikin dausayukan aljanna cikin wannan samun fadala ta Allah wannan labari alladhi yubashshiru Allah ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat irin wannan abu ne wanda Allah yake bada bushara Allah ke bada irin wannan bushara ga bayin shi waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari su ake ba irin wancan bushara ta samun wancan matsayi na gidan aljanna qul kuma Allah mai umarni ka gaya wa mutananka la as'alukum alayhi ajra illa al-muddatu fil qurba ni ban tambaye ku ba lada sakamakon aiki ko kira da nake mu ban tambaye ku ba biye ba da kusa abin ya muku yi kudin su yi tsada abinda nake nema almuwata fil qurba almuwadda ma'ana soyayya ta zumunci da take tsakaninmu ku kula da zumuncin zumuntar da take tsakaninmu nan daga cikin babban zumunta an ce shi a ƙarshen wannan ake kama magana ahlul bait kulawa da shi kuma da iyalan shi wanda iya cikin abin da 'yan shi'a suka cikin ruwayoyi za mu karanta guda mai wannan matsalar na maganar wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan ahlul bait ina ga abin da yake magana su wata ranar sallallahu alaihi wasallama yayi wata wasiya a wani wuri tsakanin Makka da Madina wanda suna kiransa gadirhum wanda ita suke kawo hujja cewa a nan manzan Allah salama ƙarshen rayuwar shi ya wasiya ta cewa Ali shi ne kurin khalifa ya mana umarni da bin shi da bin Ali alhali nassin za mu kan samu kan nassin na wasiyar sabanin da su suke hudunta ba haka ba yake a suke hudunta ko ruwaya da imam muslim ya ruto hadisin zaid ibn arqam abinda yake ruwayar bayan zaid ibn arqam wasu daga cikin magabata sun sun mai tambayoyi ganin dattijo ne kuma ya ga annabi sallallahu alaihi da idan shi ya rayu da shi sun mai tambaya ya ba su wani abu da ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi a nan ya dan ba su uzurin cewa to ni kun ga shekaru na sun yi nisa kuma an kusa tahiya kar ku matsa min da yawa abin da ba ku na gaya muku ku riƙi abin da za mu kar ku matsa min zan gaya muku abin da na ji na kiyaye da kaina a nan ya kawo ruwaya cewa annan salama kama yawon khaliban fina bima yud'a humman baina makkah wal madina fa hamidallah wa ta'ala wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'ad thumma qala idan annan salama ya mana huduba wata rana ya mana huduba a wani ruwa tsakanin makka da madina wani huduba da yace bayan ya yabi Allah ya gode ma Allah bayan godiya ga Allah ya yi ba Allah ya yi ɗan galgadi dai abin da so kawo a wurin da ya bayan wa'azi ya ce musu amma ba'ad أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أنا حسين تنبيه زيد ومن أهل بيتي يا زيد أليس نساءه من أهل بيتي قال إن نساءه لسنا من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم عليه صدقة بعده قال من هم قال هم آل علي آل أكيد آل جعفر آل أبك رضي الله عنهم أكل هؤلاء حرم على صدقة قال نعم abin da yake ruwaya manzala bayan ya hudu ba ya ce ya mutane bayan haka innama ana bashar ni mutum ne yushiku an yi a ce ne rasul rabbi ya kusa sauran kaɗan sun bar ajali bar duniya ne sauran kaɗan ɗan saƙon ubangiji na ya zo mini kira mai ɗaukar rai ya zai zo mini kuma in amsa kiran ubangiji ya ce wa inni tarikun fikum sakalai na bar muku wani yauni guda biyu wani yauni guda biyu a wani ma kitabun Allah ta'ala farko littafin Allah littafin Allah da ya ce fi huda wa nur a cikin littafin Allah akwai shiriya akwai haske don kitabu sunna ba sa raba guda ne da haka ce fa khudhu bi kitabillah ku rike littafin Allah wastamsiku bi ku rike shi da kyau anan fa hatta ala kitabillah wa raqab fi ya kudaitar kwarai ya zabura da mutane ka aiki da littafin Allah ya kudaitar da shi sai ce kuma da iyalan gidana to nan abin da mazala kun yayi ya ja hankalin al'ummar shi su girmama su karrama iyalan gidan shi saboda shi magana kenan wanda dai dogon bayani ne karshe dai ana magana mata da ba matan shi ba mata bisu cikin wannan magana na ahlul ana ji ahlul bait ana abin da ake ni wa'annan ali jafar ali aqil ali abbas su ake kida da ahlul bait mun mun muke ce ayo muke ce ahlul bait a ce sharafai ko a ce me ka ce sidi a ce sidi ba amma sai dai ana kira su da ahlul bait kuma shine a sunna ana musu sunna ahlul bait kuma mutane suke sharafai kalmar sharafai an ce bata da asali a can farko a ce wannan sharifi ne to kalmar sharif an ce ta biyo bayan wata kalmar da ta siyasa ake rabu tsakanin ɗiyan hassan a ce sharifi ɗiyan allah a ce sayid amma kalmar kun ta ahalar bait ne kuma ahalar bait abinda ake yi wanda bai cin sadaka cikin wa'annan famiki kidan ahalar bait mu a wajen musulmi wanda zaka karrama shi daga bashi matsayi ahalar bait ahalar bait haƙƙi ne akan mu mu karrama su mu girmama su amma ba sa sadaka da ba su tabbasa bara kuma cin sadaka ahalar bait bai cin sadaka sai dai kyauta na abin wani abin da yake wakana na rigima ko gardama sai ga mutum bakikin yake shi alibitin wani ma rashin shawa to kaka ja gardama da shi shi dai inda abin sarka an abin kyauta kun gaba shi kun sai shi kun sai mai kuma an ce arme da aiwa ba abin da bai wakana ba kaka kaka kaka kan kaka kan gardama ka shi gardama kun kyale shi kai da inda an bada kun gaba shi kun sai gaba shikenan ka ce armai da aiwa misalin wanda ya ce armai da aiwa yanzu yau bayan daular ta laraba kamar saudiya muke da ta ko yanzu a saudiya cikin gidan girgin saudiya saudiya akwai bakirin baki ne kuma armai da aiwa kawo baki kirin da shi kuma kuma biya maladi da saudiya in kwarce ɗaya wanda allah mai cikawa babbar ciki za na ka akwai ko na ka tarki maka yi kenan wannan armai da aiwa ba irinsa amma dai su kurin ahalul bai wanda kurin wanda kana suna da haƙƙi a wajenmu na mu karrama su amma ba a ba su sadaka ba sa yawan bara a takaice kurum tuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ke ni abin da nake roƙo gare ku magana mutunci zumunci da tsakanin ku kare shi kina ko da ku yi imani da ni ba ka ku cutar da ni kurum mana ka ku cutar da ni to karkashin almodar tafil qurba ake kawo maganar girmama ahlikin shi gaba daya yace wa man yaqatil hasanatan nazidilahu fiha husna duk wanda ya yi wani aiki na kyakkyawa guda Allah ta za mu ƙara mai akan wannan guda bakin abin da muka so don an ce daga goma zuwa ɗari bakwai kun zuwa abin da Allah su wani a ƙaunin Allah ne inda kai hasana halittar Allah sai ya bakin abin da kai ne ba ƙara maka amma lada Allah zai ƙara maka daga goma ɗari bakwai kuma abin da Allah su shine kenan wa man yaqtar hasanatan nazid lahu fiha husna wanda yayi wani aiki kyakkyawa za mu ƙara mai kyakkyawa inna allaha ghafurun shakur Allah mai gafara ne kuma mai godiya ne kai da shi
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
am ya ƙulu naftara alallah ya kadiba ko kuwa ku su wannan mutane suna cewa ai muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad kirkira ce kirkira ƙarya ce ya dangana ma Allah ba gaskiya bane ba ba Allah bai aiko shi ba wani tayin Allah to wannan magana sahodi fa in sha Allah fa in sha Allah in har Allah ya so ta kasama da kalbi Allah sai ya zuce gaba ɗaya ma ko yi maka gaba ɗaya kenan wannan inda har haka ne da Allah mai ukuba akan yin haka wani sun daga cewa rizqa wal alayna badal aqawil da kana bil yamin ko rizqa wal alayna badal aqawil inda wata kalma daga cikin kalma ta qawul alayna annabi ya kirkira ce mun hodi da kana bil bil yamin Allah ce da mun kamu mun kamu na dama yana kamu na azaba a kare ga gadan baran kenan maganar annabi da yadda inda hayi da Allah mai kamu na ukuba dalilin kirkirar kayya dangana ma Allah dan bai yi ba inda haye Allah ya so ga abin da Allah da mishi tabi ba balle Allah mishi wa yamma Allahu al-batil wa yuqil haqqat bi kalimati wannan kuma alƙawarin Allah ne zai babbar mana tsakanin gaskiya da ƙarya Allah zai rushe ƙarya eh wa yamma Allahu al-batil Allah zai shahe ƙarya wa yuqil haqqat bi kalimati zai tabbatar da gaskiya da hukuncin shi idan an kai an kawo rigima kare amma ƙarshen al'amari za gaskiya take da rinjaye akan ƙarya din ƙarya ta girma ta hwari ta suna ta ta rushe ta tabbaina tabbas wani alƙawarin Allah ne duk an kai an kawo kuma ba haka yake gwadawa kullum ka diba bayan wabar manya ƙarshe daga alamar Allah ta fatar da gaskiya kuma ƙarya ta rushe don bata tsaura ma inna wa alimun bi zata sudur kuma shi Allah masani ne ga abin da ke cikin zukatan kowa bawa
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وهو الذي يقبل التوبة عن عباده Allah shi ne ke karɓar tuba ga bayan shi wa ya afu an sayi'ad ka yi da ɗan wacce mana tuba wani abu ne bawa ya taka doka ƙetar doka ya ƙetar haddin Allah ya taka doka abin da Allah cika ya yi to zubawa ya yi nadama ya komo inda aka ce tsaya ya bar wannan abin da Allah ke ya ce ka yi da ya taka doka ya yi to idan ka tuba ka yi nadama da cikin shaɗan tuba cewa kai tsaye ka yi nadama na abin da kai kuma ka bari kuma da alƙawalin ba za ka ƙara komawa ba shi ne tuba cikin shaɗan tuba guda uku akwai na hudu inda haƙƙin wani sharaɗin tuba guda uku shi ne kai tsaye abin da da kake da marasa ta saɓa Allah Allah ya hana ka yi nadama a shi abin da ba kyau ka riga ka faɗa kenan da kenan ka riga ka yi nadama abin da ka yi kama ba ka yi ba kuma yanzu daga yau ba kai ne ba ƙara komawa hal abada kuma kai tsaye in kana ta zaɓar kace ka bari wannan shi ne abu guda uku da shaɗin tuba kenan nadama barin lahi da ne ba koma har abada an ce wannan uku in suka samu in akwai ɗan misalin musa ba ko ɓarawo ɓarawo ne ko kisa ne kaga akwai tsakanin shi da Allah kuma akwai haƙƙin haƙƙin bayi to idan akwai haƙƙin wani wannan kuma dole ka nema wannan wanda ka cuta kayan shi ne ka ɗauka don wurin shi ce kai wani abu ne ka na shi sai kuma ka nema ya yi maka ko ka mai da mai kaya an akwai in babu ka nema ya yi maka in kuma misali mutum da ta kashe ya yi da ya mutu ɗan wani abu ne sananne ana ta saɓani kan tuba da kisa magana mahi ƙari a ko tuba amma tuba ya take yanwa tuba laihi ne akwai laihi haƙƙin da yake tsakanin kai da bawa wanda ka ka da kasar jinin shi ka zub da jinin shi ka kashe shi wannan haƙƙin shi ne amma laihi ne wannan kisan da kai shin za ka yi tuba tsakaninka da Allah ko kai ka za ka yi kafara amma wannan bawa ko ka tuba tsakanin kai da Allah gobe kiyama bai abin da shayi ne ma ko makaramin haƙƙi na wani karamin haƙƙi na wani Allah bai yi maka Allah bai yaye ma haƙƙin wani ko da kaɗan ne sai dai gurin misali mutum ba a cewa tuba ya yi ɓanna ya yi sata da yawa ya sata ya sata ya sata ya tara ko ya yi kisa ya kisa ba a cewa tuba ko tuba to amma ma ya dage ya ta ibada ya ta ibada tsakanin shi da Allah da hamar samun abin biyan waɗannan bayan Allah shi ne dole a yi ta aiki ba mu cewa ko tuba amma kana da aiki to zuwan nan ba mamaki Allah sai ne shi gaske tsakanin shi da Allah wannan kuma ibada da yake da bashi ladan mai yawa gobe kiyama ya samu abin biya amma tabbas gobe kiyama sai ya biya duk wanda zalunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kan cewa duk wanda ka kashe duk girman kiyama Allah sai gama kuma zai gama ku da shi kuma ya shakulo ka zai rike ka sai ka fara ce ya Allah ya rabbi sal hada fi maqtalani ya Allah ka tambaye ni ba wannan ka akan me kashe ni ka ba da amsa to wannan ko hanci ka wasa mutum duk abin da ka mutum ka kai balle baka kisa gobe kiyama tabbas ko ka tuba wannan yadda Allah ya taimake ka gaske tubarka ka biya shi kira sharɗin tuba guda uku ne zuwa na hudu da hakkin wani a maida in ba a maida ba sai da manzon Allah ke cewa gobe kiyama sai ka sahabbai kun san waye mutsayaci al-muflis kun san waye al-muflis suka ce rasulullah mu al-muflis bina mala ta mu da wala dinar wanda bai da ko biye ba dinar bai da rabi ya ce a matsiyaci na al'ummata babban matsiyaci wanda zai zo gobe kiyama da sallah da azumi da zakka ta haji ta haji alheri ya zo da su kuma ya yi su kuma su yi hatin zai kiyama ya ce da ya je kiyama matsala ya yi ibada amma ya zo faka dama haza faka dama haza faka dama haza ya zubi jinin wannan ya ci duke wannan ya ma wannan kasafi ya yi ɓanna ya ci haƙƙin bayan Allah to ana nabi ce za a ɗauko duk wannan aikin da ya a biya wannan a biya wannan ya ce ana biya ana biya in aikin nashi na lada ya ƙare kuma ga saura tana jiran haƙƙinsu kuma bai abin biya so sai a rago a cikin zunubansu ya ƙara mishi ƙarshe dai a jiha gidan wuta wani annabi ta wani shine matsiyaci na haƙiƙa ta kan wake nan tuba to Allah yana karɓar tuba bayan shi to ya fi ana sai ya ta kuma ya rango mai lalayin da suka yi Allah zai kama su yanzu ka dawo ya ka ya amshe ka kuma laifin da kai na baya Allah bai kama ka shi kenan an kare laifin da ka mishi to ya alam ma tafa'alu kuma Allah ya san abin da mun kowa yake aikata ba wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihat wa yazidu min fadli kuma Allah yana karba addu'a nan kama abin da ƙari ina karɓar addu'ar waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah yana amsa aiki suka yana amsa addu'arsu kuma wazidu min fadal ya ƙara musu daga cikin fadalai shi da nan ce akwai cewa bawa ya kai nagin alaban kaza alaban kaza akwai abin da bawa ma bai sani ba Allah ya bar shi Allah yana ƙara bayan shi daga cikin fadalai shi ya ƙara masa abin da ba su da haƙƙi a kan shi ƙari na Allah kurin kyauta ce ta Allah gare su fata gidan aljanna a ce aiki maka da bamu amma Allah ya bamu saboda fadalai shi kurin ya bamu ya baka abu kana yi roƙon ɗaya baka goma a da ce za ka yi abin da ka roƙon Allah ya baka abin da ya yi wannan kuma ta ce zai yi addu'a misali ta mutum bawa kullum kai zai ka gama Allah bukatarka kakkawa Allah shiga mace karab shiga menene Allah kauli ne ud'uni astajib lakum ku yi roke nan ba ku wani kuma Allah bai saba alƙawari to kana da kana da dan abin da kace Allah ban ka zai zaka ba kanka Allah bai maka ba a yakan yi abin da ya maka ya haihu alamin ba da misali iya ina roƙon Allah ya ba miliyan goma kun Allah ya ba miliyan goma to iya ga wani bala'i nan na wanda idan zan kashe kuɗi miliyan ɗari ban samu misali da sanar shi layar bala'i sai ka ce miliyan ɗari ka rike ba to da a kauda maka bala'i na miliyan ɗari da baka miliyan goma ta cinye ya cinye bala'i cinye ta wani ne ta gwanda baka lahiya ga wani bala'i ya tare ka za ka shi miliyan ɗari baka kauta da cikin shi ba ta baka yi miliyan goma kaga ana Allah ya maka kare maka wancan bala'i na miliyan ɗari yayi alheri da baka miliyan goma da miliyan goma zai cinye ta wancan bala'i kuma ya da maka ari kun babu Allah shi san gaibu kai da kun ga mu Allah kun da yawa abin da kake roƙo iya baka umma zaman to sharri gare ka nan wa ka ba ta zaman to sharri bala'i kina kai dai ka ga mu Allah kun kamar Allah na mai shi kina Allah yana karɓa masu imani da ake nagari ya ƙara musu daga cikin fadalar shi ya Allah ce gaba ya ce wal kafiruna lahum azabun shadid su kuma kafirai kurin ba su da wani abu a wajen Allah Allah musu tattalin azaba mai tsanani ci gaba ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير na'am Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadi inda Allah zai shimu da arziki ga kowa yalwa ta yawa a saman kasa labaga fil ardi da sun shishigi sun wuce gona da iya saman kasa yan wa tsari na Allah tsarin hikima bai ba da aba kowa arziki gaba daya yo in aka ba kowa arziki ka sa rigar jikinka wa zai lebara a ji a izin a kera a bashi kuɗi eh wani wani iya sa wani saka zare ne wani mai buto ne wani ma tele zai zama a tsaye gida ya wuni a complete daya inda zai zai shawo a shana wannan da aziki kaga kenan tsari haka Allah tsara kai shi bai tsara ba kowa ta mazi gaba daya kuma tsarin al'umma bai yi sai Allah ya sadaka dole ka zo ka zamana dole ka yi dako dole ka yi aiki awa kaza a biya ka dole ka je kama wannan kaza dole ka yi haka Allah tsara abu don tsarin abin ya sai daidai kenan Allah ce wallaki yunzil bi qadar ma sha bi qadar ma sha Allah yana saukar da arziki daidai bukata abin da yaso a ba wannan a matsayin wannan a ba wannan da yawa a ba wannan kadan wannan kudin ci ma babu wannan kudin ma bai ibadi sawa gaba daya haka Allah tsara kan shi innahu bi ibadi khabirun basir shi Allah game da bayan shi ma'ana ya iya khabir kwararre ya san gashi da kyau cike da waje eh ya san bayan shi cike da waje kuma ba su iya ganin bayan shi kenan shi ya san abin da zai amfani su kaka ci da a Allah in yi su zai bada amma abin tsarin da lalace wa huwa alladhi yunzilu al-ghayth هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد na'am shi dai Allah wa huwa alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmata Allah shine ke sabkar da gilgije bayan an yanki kamana an tsare kun ruwa yazo ruwa yazo abinda ba a tsammani kuma rahmar Allah ta yada ko ina da mana ta yi kyau ta yi dadi bayan da an yanki kamana shikenan an tsare ke wannan rahama ce ta Allah shi ke wannan ni'ima ga bayi bayan ki kamana shi ke na kare Allah ya kare ruwa kuma ya da rahama ko ina ta kama wannan Allah ke wannan aiki shi ke raba ruwa inda yake so ga bayi shi kuma wal waliyul hamid Allah shine majibincin bayi masu imani kuma shine alhamid shi ke alwali da gaskiya zaka ba ka nemi zama waliyinka kuma alhamid shine abin yabo Allah
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
ومن آياته خلق السماوات والأرض Allah iya daga cikin ayoyi mana alama da za ka gano kudura ko hikimar Allah khalqus samawati wal ardi kurin a halittar samai da ƙasa kadai ya isa mai hankali ya ji tsoron Allah ya girmama Allah halittar samai da ƙasa kurin su shiga wa ma basa fihima min dabba da irin abin da Allah ya yada a sama ko a ƙasa na duk abu mai tahiya saman ƙasa a sha gaban ka ne halittu iri-iri na saman ƙasa na cikin ruwa ga sunan iri-iri daban-daban wanda Allah ya da saman ƙasa wannan kaɗai kina ajibin halittu suka saman ƙasa kaɗai shi aya ga mutane yadda Allah ya halittun za ka cewa ubangijin guda ne mahalicin guda ne amma ko za ka iri iri kaza a kwari a dabbobi a shanu a komi iri iri iri iri iri a mutanen ma haka iri iri iri daban-daban wannan kurin tsayawa kallon kallon halittun Allah ya sami hankali ya girma Allah subhanahu wataala yace kuma huwa ala jami'ihim idza sha'a qadir kuma shi Allah duk wannan halittun gaba daya akan ya tattara su wuri guda lokacin da su kadirin mai cikakken iko ne yanzu ya tattara kowa da kowa a wuri guda ayi sabi zan magana ana magana kiyama kiyama kiyama lokacin ne bai yi ba kuma wajen Allah abu ne mai sauki ya tara su a wuri guda tara kowa da kowa a wuri guda kamar da za a kawo da su ta yi don kiyama alƙawar magangama ce yau mai jama'i muka yau mai jama'i mala'ika aljani mutum dabbobi kuma Allah da kashi zai zawa ta ta gidan mulki shi ko ke da tabbara ranar haduwa ke dole abu Allah ya da cikakken iko kan hada duk wa'annan halittun gaba daya a lokacin da su
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نعم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah ya ce abin da ya same ku min musibati daga wata musiba kina abin da yake samun ku na wata musiba za ka same ka fabi ma kasabata aidikum iya zauwa daga wani abun wanda hannunku ya aikata ne nan idan muka ɗauka cewa musiba kowace duk da shi ce min musibatin kenan akwai wata daga cikin musibar akwai yaro ƙarami mai yawa Allah za a ce lahi ne ko ƙaramin yaro sai ga samu ta musiba imma na shi cire wani bala'i same shi ƙaramin yaro ba abin da yi ta mace daga cikin musibu Allah yana kama mu da abin da kenan Allah yana iya kama mu da ayyukanmu magana kenan kuran Allah iya musu kama da wata musiba dalilin aikin da muka yi Allah ya kama mu akan wannan abu da mun hukuma kai shi duk da wani abu an kasi Allah yana rango mai abu mai yawa Allah bai kama kanshi amma kenan nan inan wasu na cewa in ana yin duk musiba kenan kawo ne amma da imamana mai imani akwai mai imani ba abin da ya ma Allah dan Allah yana jarraba bawa da ya baki daraja kuma kuma cewa hatta musibar kanta ga mai imani a wajen Allah rahama ce gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ba abin da zai samu muni na bacin rai na musiba tun daga kaya tun daga kaya zuwa sama kaya wannan abin ya zauto maka kafara Allah ya baka lada ya daga maka daraja in ka bada zuwa gaba haka da ajin mai imani shi alkhairi ya magare shi to amma nan wannan suka wata fasara cewa duk ga matsala kurin Allah kamar lagi a ce min musibati ga manzannin Allah ga annabi ayu ba da bayuwa akwai kuma mun ga kare abin da ya misali ma karamin yaro karami kenan magana Allah yakan jarrabe ku ya kama ku na wani abu daga cikin musiba dalilin laifin ku Allah yana jarraba bawa da rikinan shi aka ce mu a wajenmu ‘yan kallo bin mu iya yake hukunci kaza da ya samu wani na wani ke laifin ne ma Allah ko kun jarraba wata gani bai cikin lamarin mu ‘yan kallo ne kura amma tabbas Allah ya kama bawa dalilin laifin shi ya mai kuba a duniya wani kuma ya iya da kuma sai gane ya falka koma ga Allah amma mu yan kallo mun shi a wanda Allah gama shi misali da ta ce talauci menene wani abai ma Allah a Allah yakan haka yakan kama wani kallafe shi wani kuma ya kun da jarbe shi wani mun kuma shar wal khair fitna Allah ce na muku jarraba wal shar al khair dai jarraba ku fitna ku Allah ya mu jarraba ku ya jarrabe ku ya ga me zaka yi zaka gode samun daraja ko zaka gajiya kenan abu ne kan me yake kurce mu yan kallo ya ce kenan wai afu an kasir Allah yana rangume kenan daga abu da yawa da kuke Allah bai kama ku akan shi mai kan kama ku akan wasu wasu layukan kenan wa ma antum bi mu'jizin fil ard wa ma antum bi mu'jizin fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir wa ma antum bi mu'jizina fil ard ku mutane bai ba kwa gagarar Allah a saman kasa ba ku gagarar Allah ba Allah abin da ya so ke yi ba mai gagarar Allah kuma idan ya kama wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani Allah wani masoyi ne ko wani wanda zai kama ku agaji akan kamun Allah ba ku da wa ku gagarar Allah ba kuma idan Allah ya kama ba wani masoyi mai taimako don zai muku maganin kamun Allah ba haka yana a yi ƙoƙarin gyara tsakanin da Allah kuma Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته